بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها خلقا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
jiya da ya roƙan ya ce in ba shi labari ban zama ba shi aiki aiki da yi mu nawa yi na ya dai ba shi na alu ya gode na alu tv ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنك ولأنا خل منك مالا وولدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعلى wanda watan Ramadan ya rasa biyar alif da yi hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau biyar da watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida biyar miladiya wannan shi ne zaman gaskiya da karatu da shi tasirin alƙur'ani mai girma da bayanin ma'anin ayoyinsa wannan ke gabatarwa a wannan farfajiya ta tsohon tsarana na mai tsayuwar domin sauƙaƙo domin shomu a arewa masu sassan Najeriya. Ah, Insha Allah, yau za mu tashi aya ta arba'in da biyar a cikin suratul kafi wajen matsala. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تكره الرياح وكان الله على كل شيء قدرا المال والولد
yake cewa wa kullu masalan kuma ka buga musu misali ya annabi sallallahu alaihi wa sallam masalan hayati dunya kama in anzalallahu min as-samai misali na kusurcin rayuwar duniya yadda take kamar misalin ruwa ne da saukar da shi daga sama فاخترق به نبات الارض sai tsirrai da ke ƙarƙashin ƙasa da aka sanya su aka shuka su sai suka shafi da ruwan saman lokacin da ya sauke shi da ƙasa sai suka fitar da amfani da ya gani yau ne sai kyau ana ganin da tana tana kayatarwa domin za su da ruwan akan kayatarwa nan fara yau da gobe ba asbaha wannan yanayin na da sai waye gari hashiman gaba ɗaya tattare saboda bushewar da yake ya kuma kore bayan da yana kore shara da zurubu biya wato za ka ga iska tana jefa da shi kala ba ka yi zama da duniya da sai ka rafi tarinta yana kan aiko littarta yana kan dawo taurarinta yana haskawa to fita da shi yau da gobe a hankali a hankali to sai kuma rayuwa ta wuce ta kansa sai daga shi ma ya waye gari kamar yadda wasu sana ya waye gari ya zama kusasshe kan ne yi ya daina dullewa ya daina kyau da shi ma sai rabu da da shi ya lalace ya farfance ya kuɗe shi ma sai daga wata ke abin da za baya masa tasiri yanzu kuma ya zo yana masa tasiri وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah maɗaukakin sarki kuma ya kasance mutadiran wato mai iko ne da zai iya ƙarar da komai da zai iya canja komai daga yanayin da yake babu abin da ya isa ya fi ƙarfinsa to abin da ya sa ɗan adam galibi yake kangarewa ya bar Allah shine idan ya tara dukiya da 'ya'ya ko su kafirai abin da ya kangarar da su kenan mafi yawa to sai Allah ya ce almal wal banuna kudi da kuma ƴaƴa zinatul hayatid dunya kawa ne na rayuwar duniya da su ne kuma masu kangarewa yawanci suke kangarewa dan mutum yana ta cikin sa yaushe ya ga ta kafircewa da kangarewa fil ghalib amma wal baqiyatus salihatu amma ayyuka na gari waɗanda ladansu yake wanzuwa khairun inda rabbika thawaban su ne suka fi alkhairi a wajen ubangijinka ya baka su a matsayin lada ba wai a baka duniya saboda kana da kazar-kazar da kokari da zafin nema ba wannan ba shi ne ya fi alkhairi ba wa khairun amala kuma shi ya fi alkhairi a matsayinsa na abin da ake buri a samu da haka shi ya kamata ku yi burin samu ba dukiya ya kamata ku yi burin samu wannan wani misalin ne allah ya buga shi don ya kwatanta yanayin masu girman kai almustakbiri wayanda suke kin bauta wa allah saboda abin da suke tunanin suna da shi wanda a sanadiyya haka ne ma suka bijire suka kangare har suke ganin ya kamata manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kori wa'ancan talakawan cikin sahabbai saboda suna ganin cewa talakawan nan ba su da komai ba su da duniya su kuma suke da duniya da haka ya kamata a kori wa'ancan su a kyale su da kuma halin shi wannan bawan Allah da Allah ya bashi gonaki guda biyu kuma ya butulcewa ubangiji sai Allah ya ƙara kawo wani lissa wani misalin mahsus ma'qulun al-mahsus yudrabu bil ma'qul abinda za a iya ganin sa da kuma abinda za a iya hankaltar sa to domin ka ƙara tabbatar da abinda za a iya hankaltar tasa sai aka dauko maka abinda zaka iya ganin sa abinda za ka iya gani din shine saukar ruwan sama da fitowar tsirrai sai Allah yake cewa wadrib lahum masalan masalal hayatid dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya to kuma dama an gwada mana a cikin alkur'ani cewa mafi yawan kafirai suna kafircewa ne su kangare in sun ci sun koshi in sun sami yalwa da wadata idan kuma sun sami iko wannan kuma su ne duniyar ai ita rayuwar duniyan nan shine ka samu hanyar abinci ko abincin ka samu kudin da zaka biya bukatunka ka samu yalwataccen wurin da zaka kwanta ka samu iko da zaka samu yanci ka dinga juya waɗanda kake so ka juya ka samu 'ya'ya da iyali wannan shine duniya kuma za ka ga duk fafutukar da mutum yake don ya samu aminci da tabbashin waɗannan abubuwan wani in ya same su to ya shiga cikin jarabawa ko babu abin da yake halakar da mutane irin abubuwa guda hudu in ɗaya iblis na biyu ita duniya rayuwar duniya na uku sai zuciyarka na hudu kuma sai alhawa san zuciya in niftilitu bi arba'in yarmina ni bin nabli min qausin laha tautiru iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta al khalas qadir yace an jarrabe ni da abubuwa guda hudu suna jifa na da baka da kibiya da kwari da baka da tsarkiya sai su ja su taɓe sai su jefe ni kullum yaƙi nake da su abubuwa guda hudu na ɗaya iblisu na biyu duniya na uku kuma zuciya na hudu kuma san zuciya to mun yi maganar iblis a karatunmu na jiya da yau kuma gashi Allah ya kawo mu zami magana akan duniya sannan kuma Allah da a karatunmu na suratu yusuf idan muka zo ma ubarri'u nafsi kuma za mu magana akan zuciya ita kaga sai zama insha Allah a wannan shekara cikin abubuwan da Allah ya mana ta goma shi da shi muka yi kicibis da shi shine tattaunawa akan muhimman abubuwan da suke kai mutum kasa su hana shi samun rahamar Allah to anan za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu akan gururi na duniya kamar yadda yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuti kullu hallafin mahin bismillah wala tuti kullu hallafin mahin Allah ya ce kada ka yi biyayya ga dukkan mutumin da yake fajiri mai yawan rantsuwa wanda baya jin tsoron yayi ƙarya kuma ya rantsi mahin wulakantacce saboda bai bi Allah ba sai aka ce me magulmaci wanda yake yawan aibata mutane wanda yake daukar maganganu tsubudidi ya je ya kai su maganganu marasa kyau ya je ya kai su can ya kai su can ya kai su can sai Allah ya ce ni sannan mai yawan hana alkhairi in ya ga za a yi alkhairi sai ya hana a yi kuma shi ma baya yin alkhairin sannan mai ƙetar iyaka sannan kuma wanda yake fasiki mai aikata sabo utulli mai mugunyar halitta mai katon ciki wanda cikin nasa ya tara shi ne saboda zalunci da rashin mai da hankali akan abin da ya fi mahimmanci ba da zalika zanin sannan ma ba ma a san waye ubansa ba shi zanimun laisa yu'lamu man abuhu baghiyul ummi dhu nasabin khasisi amma kuma shi zai bude baki ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa duk yake haka sai Allah ce an kana an wannan shine mahallin shahidin duka me yasa shi yake wa'annan abubuwa an kana za malin saboda yana da dukiya wa banin kuma yana da ƴaƴa to su ƴaƴan da dukiyar sukan zama sababin da zai sa mutum ya kangare to shi sa Allah anan ya tasamma buga misali akan duniyar kama san yadda take wani in ya samu kudin ya daidaita akan dukiyar ya fi karfin abin da zai ci yau da gobe da baɗi da baɗin baɗaɗa kuma yana ganin cewa yana da komai yana da kowa to ma sai ya ga kaman babu ranar da za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa a cikin ayar suratul jafiya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna wa ma yuhlikuna الدهر
وما لهم وما بذلك لهم من علم بذلك من علم إن هم إلا يظنون هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما وإذا كان إذا حجتهم تتلى عليهم آياتنا بينات
ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بارك الله فيك karatun nasa ne akwai daɗi in yana yi sai kai ta sha'awar ka taya shi karatun barakallahu fik wa sallallahu ilai Allah yake cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya saboda kangarewa da kuma jin daɗin rayuwar duniya sai suke cewa kai fa rayuwar nan fa ba wata sai ita kadai namutu wa nahya in mun rayin da ba mu aka samar da mu kuma mun mutu shikenan wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da zai karar da mu sai yau da gobe da kwanci tashi ba wata kiyama da za ta tashi Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilm to ba su da haƙiƙar yaƙinin tashin alkiyamar ilhum illa yadhunnun ko abin da suke faɗa ba su da hujja a kansa kawai dai su zato suke saboda jin daɗin duniya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyinmu waɗanda suke a halin kasancewarsu masu fito da bayani daki-daki to ba sa bin abin da aka karanta musu ma kana hujjatuhum illa an qalu utu bi abaina ayoyin in suka kai matuƙa wajen bayanin tashin alƙiyama yace to inda ha- in haka ne in ana tashin mutum ku dawo mana da iya- da iyayenmu mana da kakanninmu in kuntum sadiqin to kaga anan duniya ce ta kangarar da su shi ma wannan kafirin da aka yi masa wa'azin sai ke cewa wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in rujittu ila rabbi la ajidanna khairan minha khairan minhuma munqalaba to kaga lalle ashe duniya takan sa mutum ya kangare ya kuma wato bar tafarkin ubangiji subhanahu wataala to sai ubangiji madaukakin sarki yake cewa wadrib lahum mathalan hayatid dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya ai fi sur'ati taqallubiha ita duniyar nan da suka samu fa tana da saurin canjawa tana da saurin canjawa yanzu ka auna ka gani a garinku ko a shiyarku inda kuke rayuwa ko a wurin neman abincinku shekaru goma da suka wuce akwai mutanen da su ne ake faɗarsu ake nuna su yau kuma ba su ba ne kuma wasunsu suna nan da rai amma dukiyar ta ƙare ko dai duniyar ta canja akwai mutanen da in ana magana ƙarfi su ne a kan gaba akwai mutanen da in ana magana tasiri da- da- da- da- da- da dama su ne a kan gaba amma kuma duniyar ba ta sassauta musu ba yanzu yanzu nan ko ta ƙare ta bakka ko ka ƙare ka batta ko ga ta ga kan amma ba damar cinta to sai Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah kamar ruwa ne muka saukar da shi da ruwan ya sauka yayi ƙasa shukar da aka yi a ƙasa ta cakudu da ruwan ta fidda yabanya in ka kalli yabanyar ta birge ka ta yi kyau ka ji daɗin ganinta in taka ce ka yi mamakinta amma kuma jim kaɗan idan ka yi haƙuri za a zo lokacin da za ka ga duniyar ga baki ɗayanta wannan abin da ka gani ɗin wato ya canja ya koɗe ya bushe kamar ba shi ne ajiya ba kamar yadda Allah ya ce inna ma matsalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama مثل الحياة
حتى إذا أخذت الأرض رؤوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا na'am أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا na'am فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس mhm كذلك يبين الله zalika nufassilu al-ayat كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون barakallahu fiik Allah ya ce inna ma matsalul hayati duniya wato kwatankwacin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga ƙasa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am sai shuka da aka yi a ƙasa cikin tsirran da mutane suke ci da kuma irin ciyawar da- da hakin da dabbobi suke ci sai suka cakudu da wannan ruwan sai suka fidda yabanya yabanya ta yi kyau hatta idan aka zatil ardu zukurufaha har sai da ƙasa ta riƙi kwalliyarta da adanta ta hanyar ita ƙasa ga ta nan makuba makuba shi kuma tsirin gashi nan kore wani kuma ya yi kama da algashi wani ya yi tsanwa wani ya yi rawaya wani ya yi shuɗi ma da aka sai ka ga ya yi wa ƙasar ado ita kuma ƙasa ta ɗauki harami da wannan adan na wannan tsirran da kuma yabanya hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat tayqalliya wannan kinaya ce idan aka koma ta batun noma kinaya ce a game da abin da ya shafi tabbatar yabanya ya zama babu fari Allah ya fishe ta fari wa dhanna ahluha har masu gonan ma suka tabbatar da cewa annahum qadiruna alaiha ya rage kawai saura a zo a yi girbi za su zo su girbe ta to wannan gonar kafin su je su girbe tan ataha amruna laylan aw nahara sai lamarinmu da muka kaddara na halakar da wannan gonar yazo ko dai yazo da dare ko yazo da yini idan ya sauka ko tsawa ce ko fari ne ko fari ne ko gobara ce ko ruwa ne wanda zai zo ya ambaliya faj'alnaha hasidan sai mu mayar da ita ta zama tamkar gonar da aka girbe ta kallam taghna bil amsi kamar ba ita ce gonar da take da tsatse ko ko kuma take da kyawu kyan gani ba ana cewa ar-rawdatul ghanna shine gona wacce take da kyawun gani aika an lamta kun raudatan ganna a bil'ams kaman ba ita ce jiya gona mai kyau ba kazalika nufassilu al-ayati la'alli qaumin yatafakkarun kamar haka ne muke bayanin ayoyi daki daki ga mutane masu tunani dan su yi tunani su gane su tabbatar da cewa duniya ba a bar nema bace haka Allah madaukakin sarki yace i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد kamathali zar'i كمثل غيث.
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما na'am وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ya ce ilamu ku sani ku gane annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun ita fa duniya duk abin da yake cikin ta shine wargi wasa da wargi la'ibun shine dukkan abin da zuciyarka za ta ji dadi wajen yin sa wanda sai kai wani yunkuri kafin ka yi shi domin ɗebe kewa zaka in ka kalla zaka ga yawanci rayuwar mu abubuwan wasanni su suka fi dauke mana rayuwa fina-finai ne a kallon abubuwa haka na da muke tunanin cewa akwai nau'i na jin daɗi a cikin su zaka ga ko mutum yayi kuɗi to sai ya kuma samu wata fusha min amrihi domin ya dan dinga sanya wa kansa nishaɗi wani burinsa dama ya kai wannan gejin ta yadda ba sai ya wahala ba kawai zai dinga jin daɗi to la'ibun walahun da kuma wargi shagala abinda zai shagalar da kai sawa'un waƙe-waƙe ne tafiye-tafiye ne zuwa wuraren shakatawa ne aurace-aurace ne da sauransu wata fahurun wazinatun da kuma ado adan sutura tufafi kenan adan gida adan abun hawa kawai lokacin hadda adan mata ma wata fakurun bainakum da kuma wato kuri tsakaninku kana ko dai kuri na zahiri shine alfahari ka fito karara ka ce waye kai ni waye ni ko kuma a aikace ka zo ka ga ashiyan nan a wannan unguwa wani gida ne yafi kowanne gida kyau sai ka duba ka ga european style ne tsari ne da aka yi aka ɗauko irin tsarin ginin turawa sai kai kuma ka ɗauko injiniya ka ce ya kalli tsarin nan na turawan nan ya sirka maka shi da tsarin asia da kuma arabian building ya fitan maka da wani gini wanda ba irin wancan ba ran da kuma wani ya yi wani irinsa kai kuma sai ka zo ka yi tunanin bari ka canja wani abu da ba to kaga tafakur kenan ‘ya'yan wane da wane makaranta kaza suke to ni kuma yanzu bari ‘ya'yana su yi makaranta kaza don su ke cire ni kai tafakur ɗin ma ya tashi ma daga abubuwa ƙasƙantattu waɗanda za a tafi a basu hadda abubuwan da suka shafi abubuwan da ake neman kusanci zuwa ga Allah da su tafakur ke to in ka duba rayuwar duniya ƙalilan ma ka ga mutum ya kubuta daga wannan wata kasurin da kuma gasar tara tara tarawa da yawa fil amwali wal aula na dukiya da yaya wannan filgalib abinda mutane suka fi yi kenan a duniya duk da cewa yanzu gasar tara 'ya'ya ta koma ta wata fuskar daban ba ta fuskar da aka saba da ita kai tsaye ba saboda an tsorata mutane da talauci da kuma lalaci da wayansu abubuwa wayanda sukan sa ko da kana da aƙidar tara 'ya'yan ma yau da gobe yau da gobe ana ta rage maka ƙarfin imaninka har a hankali a hankali sai ga mutumin da da yana yaƙar aƙidar kayyade iyali kuma yanzu ya zama yana kira da babban murya akan a kayyade iyali saboda yanayi na rayuwa Allah yake cewa ka masali ghaisin a fil amwali ka masali ghaisin kamar ruwan sama ne wanda an saukar da shi yana da amfani kaga idan ya sauka ya shiga ƙasa ƙasar ta sha ruwan tsirran da ke ƙarƙashin ƙasar suka kumbura suka fashe suka fitar da yabanya a'jabal kuffara nabatuhu manoma da suke haƙa da suke gina kenan anan zamu ce ko su sanya shuka a ciki to da suka zo suka ga shukar ta fito sai abin ya burge su wannan nabat din tsirran sai suka burge manoma kuffar anan su ne manoma saboda alkafiru shine wanda man ya'furu fayadfanu alhabba shine alkuffar kenan anan manoma su ma kafirai an kira su da suna kuffar ne saboda suna rufe ni'imar Allah su butulce mata sun mai hiju to ana nan ana nan sai kuma ya bushe fatarahu musfarran sai ka ganshi kuma ya koma wani fatsi-fatsi ko rawaya-rawaya alhali da gashi kore shar yanzu kuma ya yi kalar mutuwa sun mai kunu kwaɓama sannan kuma sai ya kaɗe gaba ɗaya ka ganshi iska ma tana ɗauke shi Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadidun wanda ya daka ta duniyar kuma ƙarshen an koma lahira sai ya je game da azaba mai raɗaɗi wanda kuma ya bi Allah da duniyar da Allah ya bashi ko ya haƙuri bai samu duniyar ba amma ya jure ya cigaba da bautawa Allah wa maghfiratun min Allah wa ridwan sai ya samu gafara Allah da kuma yadda Allah wa mal hayatud dunya ita wannan rayuwar duniya kuɗi da abun hawa da mazauni da sutura da iko da dama da lokaci da lafiya wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba wani abu ba ne illa mata ulgurur face wani jin daɗi ne kaɗan wanda kamar doki ne da yake kai mutum zuwa ga ruɗi wanda da ka haushi sai kai ka tashar ruɗi kuma ya kai ka ya baro ka kenan daga nan kuma ba za ka ƙara yin tasiri ba ya cutar da kai wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur to kaga anan wannan ayar ita ma tana ƙara suranta mana yadda duniya take kuma Allah subhanahu wata'ala yayi bayani anan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana yadda duniyar nan take a matsayin fassarar waɗannan ayoyi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan abi dawud da sunan tirmizi daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama marra bisuki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo huce kasuwa da ya zo hucewa kasuwa dakhilan min ba'd al'aliyati ya fito daga unguwar al'awali sai yayo kasuwa wannasu kanafaihi ga mutane nan wasu a damansa wasu a hauninsa sallallahu alaihi wasallama masu binsa domin neman ilimi da neman tabarruki da kuma bashi kariya sallallahu alaihi wasallama famarra bijadin asak sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce wata ƙuda. irin akuya wacce take da gajeren kunne da kunne dan gajere mayyitin wannan udar akuyar ta mutu ta yi mushe ta yi binga ta zama mushe fatanawaluhu fatanawalahu sai mu za su sama ya dauki wannan mushen sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi udhunihi sai kama kunnan wannan mushen akuyar ta riga ta mutu faƙala sai ce da 'yan kasuwa ayyukun yuhibbu anna hadha lahu bi dirham waye a cikin ku zai so a siyar masa da wannan mushan da dirhami daya a cikin ku akwai wanda yake bukata faƙalu sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasma'u bi ya rasula ai ko kyauta aka ba mu ba za mu so ba to me za mu yi da shi ya zama mushe me za mu yi da mushe qala sai manzo Allah sama yake cewa atuhibbuna annahu lakum za ku so a ce naku ne qalu sai suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak to ai koda ma a ce akuyar tana da rai ai in ka kawo ma ba za mu siya ba saboda tana da gajeren kunne ita kuma akuya ce mai aibi a wajen su fa kaifa wa huwa mayyit to kuma ma balle gashi ta zama mushe fa qala sai manzo Allah sama ke cewa fa wallahi na rantse da Allah lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum kun ga yadda ku dau wannan mushen da komai ba to a wajen Allah duniyar ba ba a bakin komai take ba ma'ana yadda ba za ka kula wannan mushen ba haka ba ruwan Allah da duniya shi yasa da a ce duniya tana da kima da daraja a wajen Allah da tafi karfin kafiri wallahi saboda Allah baya ba da abu ne kima da daraja ga kafiri da haka ya hana kafiri aljanna na karanta mana hadisi a jiya na Mahmud ibn Labid shi kuma daga Qatadah ibn Nu'man inda Ahmad wal Hakim fil Mustadrak bi sanadin sahih cewa inna Allah la yahmi 'abdahu al mu'mina min ad-dunya kama yahmi 'abdukum ahadukum saqimahu min at-ta'am Allah ya saboda duniya ba ta da wata kima a wajen Allah yakan hana bawan sa mu'mini duniya kamar yadda ɗayan ku yake kare mara lafiyarsa ba zai bashi abinci ba dan kar ya je ya cutar da shi to Allah ma saboda ya san duniyar ga yadda take baya mayar da hankali wajen dole sai ya ba mumini ita amma yakan ba wasu muminan dan ta zame musu silar shigar su aljanna hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa na taba jin manzo Allah sama yana cewa ad-dunya mal'una wannan duniya da kuke garin ta tsinanniya ce kuma an faɗi duniya ba wai rufin duniya gaban da a'a wayannan abubuwan da muka lissafa kuɗi masu yawa gida na garari na a nuna wa sarki ababen hawa na isa iko yanci sakakke ai su ne duniyar su ne jin daɗin to a wajen allah wannan tsinannin abubuwa ne mal'unun ma fi ha abinda ke cikin wa'annan abubuwan ma duka tsinannu ne illa zikirallah wa mawala sai dai fa abinda zai sa ka tuna allah ko tuna allah da abin da ya jibinci lamarin tuna allah dukiyar da aka baka ka tsira daga fadawa cikin haram ka ciyar da iyalanka ka sallada ta wajen hijibtawa bayan Allah ka yi abin da Allah yake so to wannan dukiya kuma madalla da ita aw alimin wa muta'allim sai kuma malami da wanda kuma yake koyan karatu wayannan su ma a wajen Allah ba tsinannu bane shi yasa lokacin da manzo Allah sama ya kira Amr ibn al-As yake cewa ka zo ka tafi zan aike ka zaka jagoranci jama'a aje a fafata in an yakin za a samu ganima idan ka kawo zan an taya maka dukiya mai yawa daga ciki sai Amr ibn al-As ya ce a a ya rasulullah ma li hakaza aslamtu wallahi ban musulunta dan in yi kuɗi ba na musulunta dan Allah kuma dan in hidimta maka sai maza su ce a'a kudin suna da amfani ni'mal malu tayyibi na rajulun tayyib ai ita dukiya in ta fada hannun mutum nagari to ma dalla da ita amin ya rab talauci kuma ba shi da daɗi alam buhari ya roƙi allah ya ba mu dukiya to allah ya ba mu mai amfani saboda rashin dukiya kuma yana bayuwa zuwa ga talauci amma ba kowane rashin dukiya ne yake talauci ba akwai mutumin da yana da arziki amma ba shi da dukiya mai tarin yawa al'imam ahmad ya rauto a cikin al-musnad da imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da imam al-baihaqi a cikin shu'ab iman ta hanyar ali ibn zaid ibn jud'an daga hasan al-basri daga bahak ibn sufyan al-kilabi Allah ya kare da a gare shi hadisin yana da illa saboda samun ibn jud'an a cikin isnadinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da Dhahhak al-Kilabi ya Dhahhak ma ta'amuka Dhahhak me kake ci ne me ake dafa maka a gida kake ci sai ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-laham wal laban ana yin farfesu ne sai kuma a kawo ta madara in hada da ita ana dafa nama ko abin dabge sai kuma in samu nono ko madara sai in sha sai mazala ya ce to in ka ci wannan naman ka sha madara sun mai siru ila maza a ƙarshe ya abin yake zama sai ce ila ma kada alimta har sai abin da ka sani mutum ya je ban daki kuma ai abin da yake fitowa ai wannan abincin ne dai ya canja ya koma haka sai manzala ya ce fa inna allaha tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni adama mathalan lid-dunya to Allah ya buga misalin duniya da wannan abin da yake fita daga jikin ɗan adam ka ji ladabi na zance da kunya irin ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ai kowa ya gane me yake amma bai faɗi sunan abin ba saboda kazanta ce to duniya haka take ga ta dai samun ta da wahala kuma an same ta kazanta ce wani hadisin ibn hib yana da shawahid da yawa shi yasa na kawo muku shi anan al-imam ibn hibban ya rawaice shi a cikin sahih da kuma abdullah ibn imam ibn al-imam ahmad a cikin az-zuhud da imam al-baihaqi a cikin kitabul adab ta hanyar huzaifa yake cewa sufyan ta hanyar huzaifa yake cewa haddathana sufyan an yunus ibn ubayd an al-hasan an عن الحسن عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ya ce manzala sallallahu alaihi salama yana cewa inna mat'am ibn adama duriba lid-dunya mathalan bima kharaja min ibn adama wa in qazzahu wa mallahu fanzur ila ma yasir cewa abincin dan adam din nan Allah ya buga shi ya zama misalin duniya ce wa in qazzahu wa mallahu koda misali an sa masa magi an sa masa gishiri an gyara shi an kyautata shi amma dai da ya shiga ciki ya kake gani fanzur ila ma yasir ka duba kaga yadda abincin yake zama kazanta yake zama saboda ita duniya a fuska a farko sai ka ganta tana da kyau amma aka je karshe kwata-kwata ba ta da kyau ba ta da daɗi da aka kaskantacciya ce wulakantacciya ce hadisi ya tabbata a cikin sunanin tirmizi daga abdullahi bin umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wata rana manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bacci to ya kwanta akan wata karauni tabarma irin ta kaba ɗin nan ana ce mata karauni irin wannan tabar masa to sai fatarsa mai albarka a jikinta sai ga shacin wannan tabar masa ya fito rudu-rudu a jikin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ko mayafi ma bai shimfiɗa ba ko abun shimfiɗa bai sa zananta na'am wundi ake ce mata anan ko yawa wundi wundi ko to wundi to da kaba ake yin ta ko ita kaba din ita ce maddar da ake saka tabarmar da ita to wundi mu muna ce muna ce mata karauni lughatun lughatun wa hadi aidan lugha barakallahu fikum na to a ita nake nufi ita ce wundi din kuma to kaga manya sun ce akwai wundi akwai tabarma ta kaba to eh ba ba haushen kwarai na ba ko Allah ya taimaki shugaba to to an fahimci dai misalin ko to manzala sallallahu alaihi wasallama ya kwanta sai zanen wannan tabarma ta kaba ya bayyana a jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a goshinsa sai aka ce da manzan rasuwa ya rasuwa lawit ta hazna laka witsa'an to ya rasuwa musamman maka shimfiɗa mai laushi mana wacce za a ɗora a kan tabarma manzala ce mali walid duniya ina ruwana da duniya ma'ana ita kanta shimfiɗa mai taushin duniya ce mali walid duniya ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ita fa duniyar nan ni kwatankwaci na a cikinta wato tamkar mahayin doki ne mahayi ne matafiyi ne yana cikin tafiya da ya gaji sai ya dan zauna a ƙarƙashin wata inuwa ya huta ya tafiya bar inuwar to wanda ya huta zai dan yi gyangyadi haka ya dan yi bacci haka ina shi ina wani sai ya gina inda zai zauna da sauransu ai kawai zai samu inda ya samu ne ya tafi wadaka ita duniyar nan kamar yadda jiya na kawo mana ba wai a addini kadai ba ma hatta wato ainihin a al'adu na mutane duniya kowane yare in ka ɗauki duniya a yaren zaka ga yadda dai shari'a take siffanta duniya haka take mana shari'a ba kuntata mana ta ba jiya mun kawo nau'o'i na azanci na bahaushe da karin magana har da daga baya malam mai idigami ya kara mun guda daya Allah ya saka mata alkhairi muka ce duniya rawar yan mata an ji bahaushe na gaba ya koma baya kana tsaka da samun duniyar karshe yaranka ne zai dawo kuma ya zama shine mai gidanka kamar yadda ka san yan mata haka suke in wannan ta rawa sai ta koma baya da ita ce a gaba a hankali har sai ta baya ta dawo ita ce ta gaba to haka duniya take sannan bahaushe ya ce duniya kwallon mangwaro kana cikin sha yake cewa. baka gama jin daɗin duniyar ba take karewa kana cikin gwaguyarta sai kuma ta sibice maka ta kare maka duniya budurwar wawa duk inda wawa ya kai ga zaɓen budurwa an ka ganta sai kare na ta saboda idan sa rufewa yake sai ya zaɓo wacce take da aibi to ita duniyar aibi ce da ita kamar yadda budurwar wawa duk inda wawa ya kai ga nutsuwar zaɓen budurwa to sai kaga ya zaɓo maka mai aibi bahaushe ya ce duniya ƙazamar budurwa mai santa shi ke gyara ta duk budurwa kazama za ka ga sai wanda ya damu da ita ne zai neme ta kuma ya gyara ta amma in ba haka ba kowa daga kai yake ya kalle ta ya huce ba ruwan kowa da ita duk mai hankali da nutsuwa ke ba wuce ce duniya masakin kunu yaro ya da a hankali in ba haka ba ai an san masaki ko ba wuce kan ce alamai da koko masaki to haka duniya take yadda ka san masakin kunu ba ka ba sai ya zube maka haka bahaushe yake cewa duniya gidan kashe ahu ko kashe taro ya yi zane ni ahu din nan kamar yarabanci ne ko yarabanci ne kamar half of penny ko wani abu makamancin haka tutun da bai rabe ba zai iya cewa half ba a yanayin yaransa sai ce up sai mai da h din ta koma a da shi ke da saboda tasirantuwar bahaushe da bai rabe a wajen kuɗi kawai da professor bunza hafizahullah ya faɗa bahaushe ya tasirantu da bai rabe akan abin da ya shafi kuɗi zuwa ka sai bahaushe ya ari kalma a wajen bai rabe sai ce afu to kaga kana da kuɗin ma amma kuma kullum kana tsoron zira jiki wajen kashewar kuma tsoron nan shi kansa wata azaba ce na nuna maka cewa duniya ba a bakin komai take ba wani mawaƙi yake cewa duniya gashin jimina wani za ya cire wani za ya tsoro gashin jimina haka yake wani yana fitowa wani yana yanzu ba ana ta kukan rashin kuɗi ba to kuma shi yanzu wani watan arzikinsa a yanzu ya tsaya a daidai lokacin da ake tsaka da wahala da rashin a lokacin da ake maganar abinci ya fara sakkowa shi kuma a wani a lokacin ya rasa kuɗin siyan abinci ya na maka duniya ba ta da tabbas haka take haka wani yake cewa duniya tashin fakara ta tashi wawa bai kula ba fakara sai ta tashi ma baka san ta tashi ba in ba mai da hankali kai ba to ita ma duniyar kai a tunaninka zaka kwana ka kai gobe ka kai sati mai zuwa ka kai wata mai kamawa ka kai baɗi ka kai shekaru kaza nan kuma kai a gefe ana ta rubuta ajalinka wani ya gama gina gidan gaba ɗaya kuma kafin ya shiga an ɗauke rayuwar baki ɗaya kuma watakila da yake halal yake haram ya gina gidan kaga wannan yana maka duniya ba a bakin komai take ba kuma ita duniya kowa tasa tafi sheshe ne duniya hanyar maka kowa da guzurinsa to haka duniya take jama'a ya zama wajibi mu kula sosai hariri a cikin makama a cikin makama ta 23 al-maqamatu shi'riya inda ya kawo rikicin Abu Zaid da ɗansa akan waka ya kawo ta waka mai ban ƙaye da ya kamata a ce mutum ya tsaya ya nazarinta jiya mun kawo wasu baitukan ta yake cewa ya khatibar duniyar daniyata innaha sharakun rada wa qararatul akdari darun matama adhakat fi yawmiha abkat gada bu'dan laha min dari wa idha adalla sahabuha lam yantaqi minha sadan li jahamihi gharrari غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل, الأخ... بجلائل الأخطار كم مزدها بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار فاربع بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى من غير ما استظهار فاقطع علائق حبها وطلابها تلك الهدى ورفاهة الأسرار وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العداء وتوثب الغدار واعلم بأن خطوبها تفجع ولو طال المدى ونت سر الأقدار yace ya khatibar duniyar daniyata ya kai mai neman duniya kaskantacciya inna ha sharkun rada ita fa duniyan nan tarko ne na mutuwa yadda kasan ana sanyawa kifi tana a jikin fatsa ya hango tanar ya zaci cewa zai ci yana zuwa ya shiga halaka yadda ake sanyawa bera bera ya kusa kuke cewa ko yadda ake sanya musu guba da dafi a cikin abinci don su zo su fada wala haka duniya take wani yana yin arzikin ya rasa sa'ada kenan duniya da lahira to innaha sharakun rada tarko ne na mutuwa wa qararatul akdari kuma wato kudiddifi ne matattarar kazanta tsimma ne matattarar kazanta haka duniya take duk abin da zai burge ka a duniya in ba ambatan Allah ba da abin da ya tsince shi to kazanta ce kuma duk sanda kaga dan adam yana farin ciki to wani bala'in ne ya fado masa an ba shi mukami a zuwa dinga taya shi munna kuma fa yanzu an ƙara masa aiki ne a gaban Allah za a durkusar da shi a ɗaure shi a gurfanar da shi sai adalcinsa ne zai kubutar da shi sahabbai manzala su salama yake cewa talakawan sahabbai sai sun shiga aljanna da shekaru kaza kafin masu kuɗin su biyo su to amma duk ɗan adam yana samun duniyar kuma yana munna alhali kuma yana ƙara samun wahala ne darun matama azhakat fi yawmiha duniya gida ne da inda ya saka dariya a yau to ka rubuta abkad gadan gobe zai saka kuka bu'dan laha min dari kai can duniya da take gidan da ba zai saka dariya kawai ba sai kuma ya bi ka bashin kuka gharat wa idha adalla sahabuha idan girgijan duniya ya nufo ka ya darka koka ma'ana karanka ya fara kaiwa tsaiko al'amuranka sun fara kankama duniyar ta taho gadangadan ko kuma an nuna maka hanyar samu to wai kakka zaci ka gama da rayuwa da wahala kenan lam yantaqi minhum sadan li jihamihil gharrari wannan hadarin girgijan da kake gani dan ka ji shi yana rugugin tsawa da cida karka zaci cewa wannan cidar wai za ta saukar da ruwan da zaka sha ka koshi ne wannan yaudara ce gharatu halatan qadi yaki da farmakin da duniya take kawa baya karewa da an gama wannan a shiga wannan wa asiru hala yiftada sannan wanda duk duniya ta kama ta daure ba a iya fansassa bi jala'ilil akhbari da manya-manyan makudan dirhamomi da za a tulo su ana suna kara a zo a kawo su duniya ba zai ba za a iya fansarka ba domin in duniya ta yi maka ɗaurin huhun goro to a lokacin ka shiga uku ka lalace kan musdahan bin ruriha so da yawa za ka samu mutum yana takama bin ruriha saboda rudin abin da ya samu na duniya hatta ba ta mutu marridan haka ga mutum ya zama mai taurin kai yana cewa mu ne gari kaza in ana magana kaza mu ne masu kaza mu ne masu kaza ka taba mu kaga kaza mutajawizal miqdari kaga mutum ya huce ma makaɗi da rawa ya huce gona da iri a wajen nuna cewa ya isa amma me yake faruwa qalabat lahu zaharal mijanni duniya sai ta juya masa wato bayan garkuwa wato kinaya ce ta gabaki ɗaya sai al'amura su dagule masa wa aulagat fihi almuda sannan kuma ta caka masa wuka ta zira wukar sai ta sai ta fitan masa da jini kamar yadda za ta shayar da shi mutuwa halaka ai saqat min minhul muda almuda jam'u mudiya ita ce wuka kenan wana zat kaga ta ta bara ta yi tumbe ta tuma ta yi tsalle ta fada kan mutum li akhdhi sari bashinta da kaji yanzu sai ta sai ta dauki fansa shi yasa ya baka shawara ce farba bi umrika an yamurra mudayyan fiha sudan kaga ka sassauta wa rayuwarka kan rayuwarka ta tafi a banza don neman duniya min gairi mastidhari ba tare da tattalin lahira ba faqta ala'iqa hubbiha wa tilabiha ka yanke duka wasu alaƙoƙi na neman duniya da santa talqal huda wa rafahatal asrari anan ne zaka gaba da shari'a da kuma wato yalwa ta ta sirrin rayuwar ka iya rayuwa lafiya warqub idza ma salamat min kaidiha harbal ida in kuma kana zaune lafiya ka tara duniyar kaga tayi sulhu da kai gaburan kaidinta da makircinta to ka ci gaba da sauraron harbal ida yaki na makiya magauta wata wasubal gaddari da kuma bura da kuma afkowa ta irin mayaudarin da sai ya mamaye ka wa alam bi anna quduzaha bi anna qutubaha tafja kuma ka sani cewa musibin duniya fa suna mamayar mutum ne ba wai dan sai sun bashi notice ba walau talal mada ko da an dade musibin duniya ba su fado maka ba wa wa nasrul aqdari ko da kana ganin tafiyar kaddara ta yi rauni to tana nan dai tana zuwa din haka ka roki Allah ya raba ka da ita wannan duniyar shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kullun yake roƙon Allah ya raba shi da rayuwar duniya lafiya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da gare shi ko hadisin ummu na Aisha inda al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr in ya gama tahiyya yana cewa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu min fitnatil masih ad-dajjal kaga fitnatil mahya din ita wannan rayuwar ba a amincewa mutum fitinarta to shine Allah subhanahu wataala ya buga wannan misalin dan mu fahimci mecece duniya واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح أمفانين سيدما هشيما أي مهشوما كريي أككري تذروه الرياح إسكا تنا واسادش أصلا الذرو شين إسكا تدو أبو تجيفدش شين تشيكيش يوه akan ce zaratu arrihu idan iska ta sheke abu muamma yanzu can kano in ka ce shekewa to sai kai karin bayani amma shekewa shine ablagh kalma da za a fassara azzaru wannan haka ake faɗa kuma ba lalle sai abin ya zama wato kamar ƙasa ne ba kaga mu an ka ce shika to to to to abin da yake kamar na dusa dusa dusa haka kamar wanda ake yi wa hatsi in an sheke shi ko shi yasa ba shi ke cewa kaikayi ko ma kan mashekiya to shika to da abinda iska ta iya daukar sa akan ce zaratu ko da mutum ne ta fado da shi daga wani waje kamar wannan can wancan imrul qais a cikin wancan waƙarsa ta kalina 30 da yake cewa abin nan da yake cewa ala'in sabahan ayyuhar rabu wantaki wa haddis hadisar rakbi wannan kafiyar tasa a ciki yana sifanta yaransa da dokin sai ce ka anna gulami iz ala hala matnihi ala zahari bazin fis sama'i muhalliki ra'a arnaban fanqadda yahwi amamahu ilaiha wajallaha bi tarfin mulaqlaqi fa qultu lahu sawwib wa la tujhidannahu fayudhrika fayudhrika min zarahu yudhrihi fayudhrika min a'la alqanati ko a'la alqatati fatazlaqi ya ce ka anna gulami iz alahu yaro na lokacin da ya haye ya ɗare kan bayan dokin iz ala hala matinihi sanda ya ɗare kan bayan dokin in ka gano shi ala zahari bazin kai ka ce ba doki ya hau ba kamar ya hau shaho ne fi sama'i muhalliki wanda yake shawagi a sama saboda yadda dokin yake da ƙarfi da gudu ra'a'ar naban lokacin da shaho ya hango damu ya hango a zomo kaga in ka shawo ya hango zomo ya kake gani yana faduwa kamar jirgi zai sauko to haka dokin yake yi fankabba sai ya sulmiyo ya hawi amamahu yana ruftowa gaban wannan shahon ilaiha wajen laha bi tsarfin mulaklaki ya hango shi ya gano shahon da wani ido wanda yake yawan motsi faƙultu lahu da naga yaron yadda yake akan dokin nan sai na ce masa sauwib ka gyara zamanka wala tujhidannahu karka wahalar da dokin fayuzrika sai dokin ya jefo ka kaga alam ba zai zama shika ba kenan sai dai zama mai jefowa ko watsuwa ko wurgowa ko wullowa ko cillowa dukan ka faɗa dai duk ma'ana ɗaya ce saboda haka an ce azzaru yana zuwa da ma'anar jefo abu ko wurgo abu ko cillo abu ko wullo abu ko sheke abu an gane ko da haka aka ce tazruhur riyah ababin da ta fassara shi da shiƙa saboda halin da iska take wa abu sheke shi take ba ba haka ba to wannan shine fa asbaha hashiman idan amfanin gonar yayin sa ya kare rana ta take shi ya bushe sai ya karye in ya karye kuma yanzu ba a jikin tsincen yake ba ba a jikin hakkin yake ba iska da ta zo sai ta dauke shi tai sama da shi to haka amfani haka abin duniya yake sai ya zama inda takamarka karfi da ganin cewa ka isa karshe sai kaga sai mutum ya kai inda ya kai kuma karshe sai kaga asirin ya kare komai ya kare gamba da yake bada labarin barayi akwai izina a cikin maganganunsa sai ya gama kaiwa matuƙa wajen siffanta barawo da isassa da cikarsa da batsewarsa can kuma an jima in ya fara kiɗan ta'aziyya ya kaji kuma ya ce wani kuma a waje kaza mutane suka kashe shi to ina ƙarfin yake ina isar take ina asirin yake ina dabarar yake duka suna da lokaci lokacin yana karewa kuma sai kaga kamar yadda wannan amfanin gonar shi ma lokacin yana karewa za ga iska tana sheke shi to shi ma ka dan adam sai ya zo abin da yafi karfin sa abin da da shi dan adam din yafi karfi ma to sai kuma abin ya zo yafi karfin dan adam wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lallai Allah subhanahu wataala yana da ikon da zai kuntata wa komai ya ƙara da komai iqtadar idan ya matse abu kenan ko kuma iqtadar idan ya zama yana da cikakken ƙarfi da iko akan abu don haka in kana takabar cewa abin da kake da shi zai dore to maza maza ka nemi sulhu da Allah don Allah ya doran maka da shi in ba haka ba wallahi Allah ya fi ƙarfinka shi yasa ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce wata rana ta rasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin dare yana ɗakinta sai ta ji ba ta ji shi a shimfiɗa ba sai ta ji a zuciyarta to ko manzan Allah ya fita ne ta laluba kusa da ita ga duhu ba ta ji manzan Allah sallallahu Alaihi ta ce sai da zuciyata ta so ta riya wani abu mara kyau ma'ana tana tunanin ko kwananta za a ɗauka a kai wata hashahu sallallahu Alaihi wasallam tunana aisha ta ce tutar ta ta sauko tana lalube a ƙasa kawai sai hannunta ya fada kan cinyarsa mai albarka ya yi sujada yana roƙon Allah ina Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika nik la uhsi thana'an alayk anta kama asnaita ala nafsi Allah ina neman tsarinka na biyo ta hanyar yaddarka dan na san kana da yarda to Allah na fake da wannan yardar taka ka raba ni da fushinka na ɓuya na laɓe a bayanta Allah in fushin ya taho wannan yardar taka saboda ita ka raba ni da fushinka don Allah yadda da kai sai ya baka duniyar kuma ya zaunar maka da ita kuma ya zaunar da kai lafiya kai shekara da shekaru da girmanka da komai kana tuka mota baka jin tsoro baka jin fargaba abin da yake tsorata mutane kai ba tsorata ka wa bi mu'afatika Allah na biyo ta hanyar sifarka ta bawa mutane lafiya da yaye musu damuwa na san kana da wannan sifar to na laba ta bayanta Allah karka mun hukuba da rashin kwanciyar hankali da rashin lafiya da rashin tsaro da rashin zaman lafiya Allah ka raba ni da wayannan abubuwa wa bika minka sannan Allah na biyo ta wajenka na kama kafa da kai minka daga irin wato sifarka ta kaddara wa bayanka abinda ba sa so to Allah in ka tashi zaka kaddara abinda ba a so din kar ya shafe ni kuma kai nake so kai min tsari da kai kuma kai na biyu na fake da kai kasan ba wanda ya kama zala sama iya wa Allah fadanci ya ce la'uksi sana'an alaik Allah in na ce zan taimaka kirari ba zan iya karar da kirarin da zan ji cewa lalle na gama faɗarka ba kawai zan tayi ne amma yanzu na tattare an ta kai ubangiji na bakka a matsayin da kama asnaita alaik anta kama asnaita ala nafsi na barka kamar yadda kai wa kanka kirari kai wa kanka subhanahu wataala to kaga bazara sama yana neman tsarin ubangiji daga hatta sharrin duniya dan haka ya zama wajibi mu nemi sharrin mu nemi tsarin Allah daga sharrin duniya kuma idan mun same ta to mu yi kokari mu iya kyautata wato aiwatar da ita don gudun kan mu fada cikin fushin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين